أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت كلامي واجل الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم او اظلم واعوذ بك من ان اغتال من تحتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكبها فهجرته الى ما هاجر اليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، يوم ثلاثة شهر يوم وتر رمضان هجرة من محمد صلى الله عليه وسلم أنا على شكرا بكم يا بني بدو يا بني دليل وأيدي شهر شهر يوم da watan April a miladiya 2021 a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alkur'ani mai girma kuma daga cikin wannan sura mai albarka suratul yunus alaihi salam a jiya darasin da jiya allah ubangiji ya ba mu labari yadda ya halakar da waɗansu al'ummai waɗanda suka gabata kafin annabi muhammad kafin alkur'ani sallallahu alaihi wasallam shi ne ke cewa ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنين كذلك نجزي القوم المجرمين أو أن آية الله هنا سوى حقيقة هم هلكنا سارقون wato alƙarfi ko kuma al'ummai min taflikun tun kafin ku lamma wasan yayin da suka yi zalunci amma wanda an rusuluhum bil bayyinati manzannin sun zo musu da dukkanin ayoyi da mu'jizozi da hujjoji da suke nuna abin da suka zo shi gaskiya ne kowane annabi Allah ubangiji yana aiko shi da wata aya ko mu'jiza wacce za ta zama wannan abar ita ce za ta zama kamar alama ta gaskatawa shi wato za wani lokaci zai zo ya tare kawai a matsayin hujja wani lokaci kuma su mutanen da za su nemi a kawo musu wata mu'jiza za ka wannan duk alƙur'ani ya ba mu labari annabi Musa alaihi salam tun lokacin da Allah ubangiji ya fara masa guda zafi tun a wannan lokacin da Allah ya fara nuna masa cewa ga wani abu da yake tare da shi wanda zai zama mu'jiza wa ma zika bi yaminika ya Musa قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على بدني وهي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سبعيدها سيرتها الاولى واضمم يدك الى ذلك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون kaga a nan Allah ubangiji ya ce waɗannan abubuwa da zahiri su ne abin da za ka tafi da su a zahirance sannan bayan nan sai annabi Musa alaihi salam ya ce wa bayan wannan abu akwai wasu abubuwa da ma'ani wanda yake nema shi sai zai fara da bishani sabbi wa yassirni amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli harun aqushud bihi azmi wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira qala kad utita su'laka ya musa a wannan ayoyi Allah ubangiji ya haɗa wasu amma kafin nan sai da ya bashi wannan nazari me wannan abar da muke gani a kanka ya musa me wannan abar da muke gani a dama ka ya ce a tsaya sanda ta ce aka wa kawo alai ina dogaro da ita wa mun shirya a labarari ina kada dabbobi na ko kora su da ita ko ina kada musu ganye da ita da an musu rashin haka wani ya biya wa ayin kufra kuma ina da wani abun da wata nake ita wani progress kenan a ce wai ko ko a gaban Allah mutum yana da wani ga ya ko wani bi ha ma an goma Allah yake da kuma yana da wata bukata da yake daban da ita bai wani da biyu da na fara Allah ya ce be za a bi kalbi ha ya sai ba da ita fa an ka idan ya iya zuwa sai ta zama karamar maciya wacce ta ne tafiya a wannan lokacin tunda yanzu ya fara ganin ta zama sanda kamata ya ta fara da hanyar karamar maciya da take musu amma da aka yi can ana so a yi ta sufi auna ba Allah a samu bai da ya su ubarun idan kariyar a mene gaji amma da zuwa sai aka bada kan daida sa annabi Musa yanzu ya taba gani da haka idan ya fita su zai ko me ta zama ya taba gani ta zama wani abu to har yau ya da ya da tsoron da shi a Musa wala ta tafsir bi ba sai ka san kuma ka jike shi ka sa shi a hannunka a ƙarƙashin mazanta za ku tana haske ba tare da rashin lafiya ba wata ayar ce da wani ta ba to aka yi wata to waɗannan irin ayoyi su ne aka wurin ke magana a barkatun sa tis ayatin bayyana tis ayatin bayyana ayoyi guda ta wanda wasu ce a wannan al'asa akwai alheri ta akwai nasiru da al'amwal akwai nasiru da farat akwai aljarada akwai alkufana akwai al'ummara akwai albafari'a akwai adamu sun tara tisa ayoyin bayyana waɗannan ayoyi Allah ubangiji ya ba wa annabi ta alayhi salam waɗannan ayoyi kowane annabi Allah yana ba shi wannan aya sai dai da idan mutanensa suka kauce suka yi to shi kenan dan da ya kawo aya aka yi ko da roƙa aka yi a cikin wannan in an aka yi imani da wannan ayar tasa to kuma yanzu sai ya haka ba وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تقويما حقيقة ba wani abu yake hana mu aiko ayoyi ba sai da mutanen farko in sun zo kai da su ina ce shi yanzu mutanen da suke cewa a ka fitar mana da wata aya na a nan mutanen sabudawa inda ana yi da wannan taruwar a ƙarshe da wata ita da zama a ƙarshe ana yi a gaya wasu abin ya fi bayyana da aya da ruwa ta kafin da wala azabun kalim haka ne azabun alim duk da ita ya fasa amma karshe sai aka shi sai kashi suka yadda alamar suka rawar suka ce ayar annabi musa shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala an gode yake cewa wala kad ahlakna al-quruna min qablihi hakika mun halakar da alkaliyu da kuma sareku da al'ummai kafin ku lamma zalamu yayin da suke zalunci menene zalunci su ce kai da wadannan manzanni dan su zalunci kawunan su ne kuma ba akwai wadanda sun yi zalunci ga manzannin ba kuma Allah ubangiji a maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ahadu a'ta ala Allah من رجل قتل نبيا او قتله نبي babu wani mutum wanda ya girman kai da ɗagawa da Allah daga mutumin da ya zama ya kashe annabi kuma ko kuma wanda annabi ya kashe waɗannan mutane su fi girman kai da taurin kai da Allah maraukakin sarki to yayin da suka zalunci wajen an kusuru bi bayyanat manzannin su sun zo musu da hujjoji da mu'jizoji da ayoyi a bayyane kamar yadda muka ba da misali da labarin annabi Musa da nan wa ba ka da yubi amma haka duk bai sa su yi imani ba ba su kasance su yi imani ba ko kuwa wannan abu da aka kawo kuma bai sa su yi imani ba duk da wannan abu da aka yi kazalika nasbiqu bil mujrimin haka nan ne muke saka wa mutanen da suka kasance sun yi laifin musulmai waɗanda suka aikata laifi tun da iska ya haka da sai mu saka musu da sakamakon abin da suka yi ɗin biyayya ga manzanni da karya da manzanni da kuma zalunci da suka yi shi ne sai asu wani ala yi suka bada babu labarin wani aya ta gaba ya ce sun waje annabin khala'ifa fi al-ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malu ثم جعلناكم خلائف في الأرض sannan sai muka sanya kuka zama khalifa zai ku khalifa ne kuka zama khalifofi fil ardi a ban kasa min ba'dihim bayan waɗancan mutanen da aka faɗa amma da sun dinga shi sun ba su ka musu wala tatura kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabu haka su muka yi aiko manzannin wani bayan wani wani bayan wani amma duk lokacin da wata al'umma manzanta ya zo wasu kada ku sai su kare shi shi kenan to sai yanzu sun baje Allah ku sai kuka sanya ku kuma khalaqifa bil ardi kuka zama khaliqofi a ban kasa dama Allah ubangiji ya gaya mana haka wa ala Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi Allah ubangiji zai khalifantar da su a ban kasa kama sallama alladhina min qablihim kamar yadda ya alifantar da waɗansu kafin su wannan abu wani ne zai mana haka shi ne a dalilin shi yasa ana cewa wai ibnu jarir yana baya daga sai na kuma rike ba wa yana cewa lalle hakika Allah ya sanya kalibobi bayan tafiyar magabatanmu bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abubakar yace to da haka ku nuna wa Allah irin kalar aikin ku nuna wa Allah irin yadda kuke aikin ku a koye da bayyana da dare da rana wannan abu ayar nan kana iya cewa tana aiki a kan kowa ma ba ma sai wanda ya samu jagoranci ba ta domin ai da babu kai wani ne to yanzu aka kawo ka kai kuma sai a nan da yi kuma za ka yi a wannan lokacin وجعلنا خلائق في الارض من بعدهم لننظر دم مبينا هكا عند المساج دم دم مبينا كيف تعمل لكم عذاب بأيديكم ولا سبيل إلى الرسول المسلم الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وهم كالذي خلقوا لما يزول إذا أنا يا مريم su da yadda ya rubu yanzu da shi ne yanzu sai a gaya rauni wannan aya ya kamata a ce kowa ya shiga hankalinsa a kai wato a nan idan misali kana hakila a wajen aiki ka samu wani matsayi na ci gaba to sai Allah ya kai ka wannan gurin wani ne ya bar wajen to wannan aya tana aiki a kanka mun sanya ka ka halifanci wanda ya gabata kai kuma mun sa ido ku gaya za ka yi wannan haka ne haka in shugabanci ne na addini wani ne yake jagorancin yanzu ba shi ba ne saboda rasuwa ko yanayin rayuwa ya sa kai yanzu kai Allah ya kawo ya dora a wannan abu to wannan ayi tana magana da kai su kuma da Allah ku kala ya kuke abin ba alihim ina zuwa kai ba ta ba yanzu ku muka sanya halifofi a bayansu don ku kuma ku ya za ku dan ku aiki shi ya fi ake cewa wanda ke rena tsayuwa wata ai ba sai ya baka gyara saboda ake kuma da bai yi abu da yi wanda ya yi wanda ya gabace shi bai yi abu da yi ba to yanzu shi ga shi an ba shi damar sai ku ya zai yi ai wannan ai ba kamar ayar ce haka idan shugabanci ne na mulki kana matsayi ko wani gwamna ko shugaban kasa kana ta kowa laifin wani laifin wani laifin wani to yanzu da shi Allah ya dora ka akan abu kai kuma mu ya za kai har kai kuma kai ganin laifin wannan na yanzu din kai ma in Allah wani ki sa aka kai ka je wannan gurin kuma kai kuma shi ma Allah zai maka wannan ayar wannan ayar tana magana da kai saboda Allah ta rani ba bil abdi ba ne idan sura kai ta samu wani kuma ya za ku yi idan sarki ne kada ji mahaifinka ko kada ji wani dan uwanka ko kada ji wani wanda ba shi ne za a sarauta ba san da da ba shi ne ba kai ne akan mulki ba kana ganin yana yi dai to yanzu Allah yana magana da kai da wannan aya kuma ya Allah ku kalaika bil ardi min ba'di ina zuwa kai ka samu musan ya kai suka yi gobi a bayan su don da kuma ya za ku ina ku aiki da haka wannan aya tana magana da kowa tana magana da masu mulki wanda suke na siyasa tana magana da mulki na gargajiya da na jamu tana magana da masu jagoranci na addini tana magana da kai kanka da abokinka da duk abin da kake kowa daga cikin nan wannan ayan tana magana da shi da ba kai bane a wajen da dai wani ne to yanzu da ka zo kai ne dai ne Allah yana kallon kai ne saboda haka wannan ayar tana daga cikin gulalun da suke cikin suratul nisa kuma da an zaɓa kala'in fil ardi min ba'dihi irin zuwa kai a ta'amaru kudin ya zaɓi imam muslim yana bayan hadis daga abu sa'id al-khudri Allah ya fara masa ita sai da abu sa'id al-khudri yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ad-dunya hulwa khadira wa inna Allah mustahdithukum biha fayanzur kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nizaa فإن أول فتنة أو أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وضع الله صلى الله عليه وسلم yana cewa a ita wannan duniya da kuke gare ta wata aba ce mai daɗi khabira koriya kuma mai kyan kallo wa ina Allah mustakhlifukum biha aw mustakhlifakum biha Allah ubangiji ya zai sanya ku ku zama kalifofi a bayan waɗancan zai tafiyar da wasu ke kawo kurai wuri shi da ma alƙur'ani shi ne kadai littafin da in ana magana da shi yana magana da mutanen farko yana magana da mutanen tsakiya yana magana da mutanen ƙarshe waɗanda suka shuɗe da waɗanda aka sauka da alƙur'ani kafin su a zamanin su da waɗanda suka zo baya yanzu kuma yanzu da muke karantawa da shi su ba da an ku muka sanya ku to kowa ya shiga ciki da na farkon da na ƙarshen decisions kalaikun abin ba alihun bayan wanda suka riga kowa su bayi dina zuwa dan ku gani ko ku bayyanar da kai ka za ku da kuma ya za ku da ku aiki shi Allah subhanahu wataala yake da mana shi ne maza Allah yake cewa saboda haka sai khalifantar da ku a bayan kasar dan ya ga kuma ya za ku yi abin da sai falazimun kai ba za ku ya ga kuma ya za ku yi sai ce guda haka ku tsoron duniya ko ku yayi al'amarin mata saboda farkon fitinar da ta zo a wani isra'ila to ta zo ne wajen dalilin mata saboda haka sai ku yayi wannan al'amarin kuma ku yi zakafafun da shi don haka wannan aya Allah yana yi mana magana a kanta da yanzu a kai masu amalu don ya ga ya za ku yi na.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل
غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أولا آية الله سبحانه وتعالى يرعى سوى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا أردت مس آيات بينات waɗanda suka zamanto ga su a bayyane an ce bayyanatin an yi musu rasfa ne a bisa hali ƙwarar da suka laye juna lima'ana sai waɗannan mutanen da ba sa fatan gamo da mu mun yi magana da su a jiya mun yi magana da su a shekaran jiya inna da suka laye juna lima'ana wa rabu bil hayati duniya wa ma'adubiha wa qadina hum an ayatina ghalibun waɗannan mutanen da suke yin wannan abu to waɗannan wanda ba su zama sun yi suna ba sa fatan da more ubangiji kaga mutum ala yi kuna riba a nan sai su fara su ce ala yi kuna riba a nan cikin ƙur'ani ɗairi haza ku zo da wani alƙur'ani mana ka zo da wani alƙur'ani ɗairi haza wanda wannan auban gilgu ko da ba musan yashi ƙulma ya kumuli ka gaya musu ka ce musu ai ba zai yi gare ni ba an ubangilahu in canza alkur'ani din min tilka nafsi daga kan kaina ni ta wajen kaina a ce na musu da alkur'ani na kawo wani in attabi'u ai ni ma ba wani abu da ke bi ba illa ma yuha ilayya sai abu da aka yi wahayi gare ni ba za a bai sai kawo wani abu ba ko ko ba za a ba zai kawo wani abu ba illa ma yuha ilayya sai abu da aka yi wahayi zuwa gare ni sai abu da aka yi wahayi gare shi kadai zai kawo inni akhafu in asaitu rabbi ni ina jin tsoro ni ma in asaitu rabbi idan na saba wa ubangiji na to ina jin tsoron azaba yawmin azim azaba ta wani wuni mai girma wannan aya in haka za a ka sai ta wannan magana kuma kowa ma azaba ya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim to ko kai ba wannan aya wa idza tuta'u ayatuna bayyinatin قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله أنا سوى كما يتبع لما تفسير سنة أكيد سنة زي سوى سكي القرآن يلا سوى وي سوى سكي كزوما دولي القرآن ba wannan ba ko ka musanya wannan a cikin wannan magana akwai magana guda biyu a ikti بقرآن غير هذا كوكما بدل هذا القرآن سألت القرآن إن أنت ائت بقرآن غير هذا كزود ولا القرآن باونا با أنا لكن ولا بالأبش أبدا زي زو أتسالك شيء أبدا المتبادل بالذهن saboda ba zai iya zama zuwa ce al-itiyan bi ghairihi abin da ake bi an zo da wani to shi din yana amma a tabbi shi din za a ɗauke a kawo wani a musanya shi so abu biyu suke nema a nan wani ko kuwa ɗayan biyu a yi musu ɗaya saboda wani alƙur'ani yana da maganganu da yawa waɗanda suke da rikitarwa shi a kurɗabi da yake cewa cikin wannan maganar akwai abu ko dai a musanya menene abu da ake bukata shi ne a cikin alkur'ani akwai wa'adu akwai wali akwai al'alam akwai al'aram to duk da haka ne duk inda wa'adu yake a musanya shi da wali duk inda wali yake a musanya shi da wa'adu da inda halal yake a musanya shi da haram duk inda haram yake a mayar da shi halal da an yi haka ka ga wata wata ne a musanya shi suka ce to wai ko shi ne suke ne yace zance na biyu kuwa shine a jefar da duk inda ake aibata iyayen mijinsu wato duk inda ake maganar gumakansu ko wawaitar da su ko da masu ba a ciccire waɗannan wuraren a cikin alkur'ani ko kuwa duk inda magana ta hudu shine ko kuma duk inda ake magana akan tashin alkiyama da mutuwa da misali da azabar wuta da za a rindige a zama kasusuwa idan ka guda da ba ba ka fita idan ka rasu khasira haka ne irin waɗannan abubuwan to waɗannan Allah ya sa wa kunna turaba wa izama ajda da makufun aw abawun awwalu kunna ai haka za ka shi to waɗannan يريد ذكره خاصة يا فإنما هي ذكرة واحدة فما سبب ذلك إذا أنا زي البرجل ولا إلى البرز أشكي بسفرش ما هو الطريق ما هو الأمر shi ne da zan misali to wannan kaga yana nuni a kan cewa abin da suke ji tsoro kenan a alƙur'ani ɗayan hukun nan ya cika magana a kan abai wa'adu a cikin abai wani abai haram a cikin abai haram to wajen haram ne abai da shi haram wajen haram ne abai da shi halal wajen wa'adu ne abai da shi wani wajen wani ne abai da shi wa'adu alƙawarin da Allah ya yi na alƙairi ya musanya shi akwai alkawarin Allah ya wa'adu na alkhairi akwai wa'idu na alkawarin azaba akwai halaliya akwai hayaniya to abin da suke so in da ke da wa'adu wajen alkawarin alkhairi din a musanta shi a kawo wa'idu a gurin na alkawarin azaba in da ke da wa'idu na alkawarin azaba a musanta shi a kawo wa'adu na alkawarin alkhairi saboda sun san da rama sa a kansu za ta kuma ai su ne ake zo wa'idu a kansu wannan kuma yan halaliya a cire halalin abin ya zo wajen haram wajen halaka abin ya zama wajen halaka dan kuwa su ne ke da gara ba sabanin su ne abun da abubuwa da yawa suka mai da shi halali a bayan Allah ya hana kaga gara ba su za su sai kuma abu na biyu shine guraren da aka zazzagi iyayen gidansu a ciccire su a wani akai daga har da su biyu a jihar fari ce ga fari da da shi kuka shi da mushrik ya mai da iyayen gidan nan ubangiji guda ɗaya inna hada da shan kuta wannan abu abu ba baki ne a ce yanzu duk wani da iyayen lokacin da maza masu sani sama ya yi wani maka a cikin ɗakin ka'aba da ciki a wajen ta kawai ya samu wajen gunki ɗari uku da sittin kowane gida da kowace gida suna da gunki su ya ga an san kusa a kawo ɗakin ka'aba a ji maza masu sani sama lokacin da ya masa maka nan ya yi ta zunzungure su yana ja alhamdu وما يريد الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا suka zama ba ruwa sani da sai so ya wannan sai aka ubangiji sai a ce wai wannan mutumin da ya zo ya ce wannan iyayen miji duka su koma ubangiji guda ɗaya kai wannan abu mamaki ka ji ba shi ne wani tsara kalmar min alish wasu biyu ala alihatu su je kana ku tafi ku je ku haƙura a kan iyayen iyayen gijin kawai ku cika wannan bayan su wannan allah da ya tashi yana nuna mana sai ya cewa a nan da suke nufin a zo da ƙur'ani ba wannan ba auban ilu ko a musanya shi to abin da suke nema kenan a ciki abin da malaman tafsir suke magana a kai kenan a zo da ƙur'ani daban da wannan ƙur'ani ko ba a musanya shi zatansu manzon allah shi ne yake iya musanya abu da wannan kansa sai inda Allah ya gaya mana ya ce kun ka gaya musu ya Rasulullah ma ya kunu ni an ubaddila min tilqa'i nafsi ba zai taɓa yiwuwa gare ni ba a ce na musanya alƙur'ani daga karan kaina domin wannan musanyawa Allah madaukakin sarki ne yake bayarwa shi ne yi saboda haka sai ya ga dama ya yi abai inda yake magana akan yana musanyawa ne ya ga dama dan ya bamu labari a cikin annaha yana cewa wa idza badalta ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunazzil idan muka musanya wata aya mun bi wata aya Allah shi ya san me yake saukarwa Allah shi ya gara ma ko ko ba nan san min ayatin aw nusiha la bi ghayri biha aw mithliha ba mu taba musanya gobe wata aya ba ko mu mantar da karatunta ba sai sai mun zo da wata wacce ta bi ta alkhairi ko ba ta zama bazan ka suka a wajen gyara da nagarta da shirya sauran Allah shi ne gara ba ya yi ba za ka sunan salama ba shi da wani abu na cewa Allah ya canza kaza ko ya kawo kaza ko wajen kaza ya sa kaza saboda haka Allah subhanahu wataala haka yace to ka gaya musu wannan abu domin abu wannan kaga yana nuna cewa abu da na manzon Allah ne da zai yi ko da musulunta ko da musulunta ba ana mana ruwaya ba wanda ita ma ruwaya da kuma ya kawo ta a cikin cewa su a lokacin abu siya kamin da musulunta a wajen masarar a idanun makurbi a yakin hajjin nan wannan masarar a nan allah su wani wata ala da ya magana cewa suna da makirci a cikin ayoyin mu kuri na mu asfaw bakra inda rusula da ya tuhu da matan kuru to a wannan masarar wannan aya aka ce abu siya ne ya ce da za ka kaga kayi addu'a bayi ya same ni yanzu da za ka yi addu'a Allah ya zai mana wannan abu da sai ku musulunta ba za ka sani sai ba shi in dai za ku musulunta suka ce yayi addu'a Allah ya zai bari ya kawo ku musulunta ba shi ne sai za ku bakru bi ayati wai kici suke yi da ayoyi wato ayoyin ba za a musu makirci saboda haka haka ne saboda da manzon Allah shi ke canza abu da akwai abubuwa da yawa wanda ba zai faɗa ba duk ita ana iya cewa kun kun kun din nan dan me yasa manzon Allah zai faɗa shi ma da zai wuce kun huwa Allahu ahad ne zo sai sai kun dai kawai ce huwa Allahu ahad Allahu samad lam yakul lahu kufuwan ahad an ce kun a'udhu bi rabbil falaq kun a'udhu bi rabbin nas kun ya ayyuhan nas kun kaza kun kun kaza da yawa cikin alqur'ani amma kun yi manzo Allah yanzu sai ya ce kun din saboda haka aka ce ce ce kuma gashi ya ce an kun din babu ya kasa faɗa yadda aka ce ce dan kar ka babu abin da aka zo da haka akwai ayoyi da yawa da suka yi wa manzon Allah rarauka suka yi masa mu'ada su Allah sa wata wallah kanin duk da yawa da su a a walata ko wala ina ma ba rabawi duk wanda da manzon Allah sai ya tukara su ya aje shi ya saka ya su ba sai ya faɗa mutum da daga shi sai wanda aka gaya to manzon Allah baya ba baya koyi ba dan haka anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yake cewa kun ka gaya musu ka ce ma ya kumuri ba zai taɓa yiwuwa gare ni ba an ubaddila hu a ce na musaya alqur'ani bi tilfa'i nafsi daga karan kaina ta wajen bangaren kaina kawai in attabi ni ma ai ba wani abu nake bi ba illa ma yuha ilai sai zuwa a abun da aka yi wahayi gare ni da ba shi kuma ya fi ba'an hawa in huwa illa ma yuha illa ma yuha ilai inni akhafu in asaytu rabbi kuma ni ma ina jin tsoron kamar da ce inni a kafu azaba yau mai asi in a sai turbi ni ma ina jin tsoron azaba ta wani wuni babba shi ne ranar alkiya in a sai turbi idan na saba wa ubangiji na cikin abun da ya zo mun da shi wanda ya zama na yi ba daidai ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya magana a kai duk da shi ma zama idan ka masal ko ne ka wuce za ku kauri لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين قالوا لنا آيين بنت مزارة سيدوي سورة تكوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ويكونن من الخاسرين دون سيدوي Allah baya mazana baya canza komai yadda aka gaya masa haka yake fara saboda haka ni ma ina jin abin da aka yi wahayi ne zuwa gare ni kuma ina jin tsoron saba wa ubangiji domin ita saba masa ina jin tsoron azaba babba wannan ayar ko da tana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma tana jin gezarta ne akan ku wato in har manzon Allah za a gaya mana haka to kuma kowa daga cikin ku ke rike shi da hankalinsa shi bane Allah ya ce masa da ya rike da Allah ba su da mu idan وما تعصى ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا wannan Allah ne ya gaya wa zama masu ɗan sama ya bar kaza yi kaza yi nomin da yake gafarta masa abin da ya gabata daga zubin da sahi abai da abin da zai zo nan gaba ya cikin cikin zai zo kuma ya cika nimarsa a gare ka ya shirya da kai na farki mai kake kuma ya taimake ka taimakon wani wani amma Allah ubangiji yake ba da wannan labarin kansa to wanda ba shi da wannan garanti ko ba kai ku yi Allah zai ya fata maka shi ko a ce an gafarta masa kai ko ku da Allah zai gafarta maka shi ko an gafarta masa taimakon Allah ba da tabbas a kansa addu'a da kake yi da ibadar da kake yi ba da tabbas a kan Allah zai karba in ko akwai mai tabbas ka daga ana ne ba za su san sanar shi kai ke gare su to amma ga abu da ɗaya ya musu wannan ayar tana jan gezarta kowa ba ya ji tsoron Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake yawan gaya ba yana cewa wai hadiru da wannan Allah bai da abubu tsawatarwa wallahi yana kuto gajiya da kansa wai mu haɗe na kuma ɗawa bulansa ku kiyaye Allah ba فإياي فاعبدوا وإياي فاتقوا ولن إلي كرشيت ويقدمكم الله نفسا أنا هي أبو سعود وما كان كذا كما هي يشبا تكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو كاسك يا مسلم إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم العزيز كل شاء الله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون Allah subhanahu wataala ya ce ka gaya musu kun ka ce lau sha Allah da Allah ya so ko da ya ga dama ma talautuhu alaikum da ba zan karanta wannan alqur'ani a gare ku ba shine wala adraku bihi kuma da ba zan sanar da ku shi ba wato ba za a ce an sanar da ku qur'ani ba Allah ba zai sanar da ku menene alqur'ani ba fakat da rizku bikum ai na zauna a cikin umrar wani lokaci mai tsawo wani yanki na rayuwata min qablihi kafin saukar alqur'ani me na taba cewa Allah ya ce kafin wannan lokaci abala ta ku ba ku da hankali ne shi yasa a hadisin bukhari da abu sufyan ya je wurin yawa suna magana da shi akan magana zancen tattaunawa akan annabi muhammad sai ce هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال kun taba tuhumar sada ƙarya kafin ya faɗi abin da yanzu ya faɗa suka ce ba ku taba tuhumar sada ƙarya ba abu su a lokacin yana kafirin sa ba yana shugaban musulmai ya je ne dan ya gaya za a tattare a hana amma abin da ya ce kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba ko sadaka ya ce a ya yake cewa to ni ina ganin ba zai taba yiwuwa ba a ce da mutumin da ya daina kariya baya kariya a zantukan mutane amma kuma ya rike da kariya da Allah wannan abu hankali ba zai yi ba. sannan mutumin da ya tashi tun lokacin kuruciya a cikin ku dan kamar yadda hadisin da shi ma da su da kawo shi da sita ja'far bin abi talib radiyallahu anhu lokacin da aka je wajen da yashi kaga ya cikin wannan garin da ya fara yace manzo ne wanda ya fito daga cikin mu arabna sirqahu wa nasabahu wa asabahu mun san gaskiyarsa mun san dangarensa mun san asalinsa mun san daga inda ya fito ko mun san tashin da ya yi saboda haka ba maganar wasa ba maganar karar abu da ba gaskiya ba kun taɓa tuhumar sa da faɗar wani abu ba gaskiya ba kafin ya wani abu da ya faɗa suka ce wani ba mu taɓa yi ba ya ce doki a ganina ba na tunanin musulmi da ba ya karya a zantukan sa yau da kullum kuma yake ke karya da Allah kawai ya ce zai riƙa yi yanzu sabuwar karya kuma haka mutum da ya tashi ta tasawarsa ba ya karya a ce sai yanzu bayan ya kai shekara arba'in kuma sai kuma ya fara kuma ya ce bari ya shirya ya fara karya kaga wannan ba ba zai yi ba shi ya Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya wa manzo Allah ya ce ka gaya musu لو شاء الله da Allah ya so ma da dautuku alaikum da bakar ka shiga yin ba wala akramu bi yace kuma da ba sanar da ku da ba sanar da ku shi ba ko ko da ba bi ku sanin sa ba ko ko da Allah din bai sanar da ku wannan abu ba fakat da rizqi ko kuma bai tabi ai da Allah wani ya ga mai ce ai na so da su shekaru da yawa min qabli shekara 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi kamar a cikin bukhari ke baya daga abdullahi da abbas radiyallahu anhu ba yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna daga aikinsa zuwa shekara arba'in sannan aka fara yi masa aiki sannan daga ne shekara goma sha uku a makka yana kiran su zuwa ga Allah sannan kuma bayan nan Allah ya umarce shi da ya hijira zuwa Madina ya yi hijira zuwa Madina ya yi shekara goma a Madina ya rasu yana da shekara sittin da uku daga haihuwarsa wanda shi ne mafi kyawun zance mafi ingancin zance kamar yadda na gaya mana riwayar bukhari ne daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu shekara arba'in kuma Allah dama ya gaya mana ya ce wa ma kunta tasbu min qablihi fil kitabi ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ya ce wannan abu da nake gani ba ka taɓa da kafin alƙur'ani ba ku ta da sulmi ta biyu ne kitabi ba ka taɓa karanta ko wani irin kitabi aka baka ba ka karanta wala ta hukku biya ta ba ka kuma rubuta shi idan da a ce tuntuni haka yake dan kama mutum nuna da yanzu masu so su yi ɗan iya sun yi shakku bayan alƙur'ani ya zo ai ya saba rubutu ai ya saba karatu suka yi magana a kai saboda tsabar kanan basira ma sai suka ga wani zaɓa na zuwa wani mutum mai gari an ce wannan mai gari ne yake ba masa alƙur'ani har na ma Allah da kana ko yau bai kare ba wala ka kana ma annahu yaquluna inna ma yu'ammiruhum bashar lisanun dhabiyin yukra ilayhi ajabiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin a yau kun ce ya je wani wani mutum da ba ba ajare ne alƙur'ani ko da yake kuma alƙur'ani Allah ba zai yawa Allah ya gaya وإن كنت في ليل ما نزلنا لك تفاز المسلمين وصول آية ده وصول سورة ده ده شو ما بدنا يصير فاتوري أكيد سورة المسلمين نوكا آية وصول سورة غوبا إلى إيرانسا aka ce yanzu mun rage ba su bi sura ne min mislihi ku zo da sura daya sannan daga baya ya musu tarko ya yi ya hadi da yi zaman ya soki ba la'ayin ya zo bi misli hadal qur'an لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض سبيلا da za su haɗu wasu ɗanɗanu da mutane suke za su zo da irin kalar wani amfani ba su zo da irinsa ko da wani zai taimaki juna a kawo alhalin gwiwa su zo su kawo kuma har yanzu wannan challenge din gashi in ana bukata wanda ni yake so ga gini ga ne aka ya bar shi a buɗe kowa ya zo ya gwada ne amma a yi an kuma larabawa da balarabe yana da wani abu guda ɗaya idan za a ce masa na yi abu kaza kai ba in ka isa yi to ko ne ka shiga su sai wani amma da Qur'ani Allah sai wani shi mu yi mana ku zo da shi an kasa ku sai yawa ba da muhawara ai ka ga da abun sai ta koma su be a cikin al'amari kare to wannan Allah ubangiji yana da mana kenan mazaba ya zama a cikin su shekaru masu yawa bai san faɗa wani abu ba أولا تعقلوا فإجبار تأكلين ولا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به شيء إذا الشعب به سوى وغصب ولا هاد بخلف ذكر وفي القيامة الأولى وبالهاد أولى أقول لك سوى وغصب ولا ana yin kasri wannan wala adraku bihi din suwaye suke wannan kasri wato abin da suke cewa wala adraku ba wala adraku bihi ba wala adraku ba wallahi da kuma wala adraku da ya bi kusan ba da zuwa alaikum wala adraku bihi da kuma ya bi kusan akan wannan abu da aka yi saboda haka abin da yake nufi a ciki sai shi ce a wani adrabu cewa wasu wada hadin bi hulbin zaka hadin na hawan inda na hunku ne zahirin na basi ne saboda haka ke bayan da ibn kasir a kirakin ibn kasir wanda hunku da albasi suka yi ana karanta shi da wala adrabu amma abin sa sai bi hulbin zaka wato a wajen basi akwai sabawa da akwai inda kuma ya ruwaya da ibnu kasir din da yanda ba a sauran kuras ke karanta wala wala adraku bihi shi ne ce a wanda ke nan kuma wa bi qiyamati lal ula wa bil halula wa bi qiyamati a cikin qiyama wa bi qiyamati a cikin sunan qiyama la al-ula la usu bi yawm al-qiyama to haka nan kuma suke kan da lahu sirrin yawon da amma sun ci al'ula ta farko la usulin da ne ba ba da la usulin da ba la usulin da su ce lahu usulin yawon kiyama haka ake ba da yake da su ce wannan masu bayan sau da da ba su da kuma a wani su da ki la usulin kiyama amma shi ne ce wani kiyama su lalura a cikin kiyama akwai la ta farko amma ta kuma wani da hali ila an samu ita da hali na wannan da ya ce da uku sinu ne wato sai da zama kamar lamun ittida ce a wannan lokacin sai ta da fi'ili mudari na uku sinu a wannan lokacin to kaga za ta yi aiki a hali za ta yi aiki a mustanba to saboda sai aka bar ta aiki akan hali sai ce ko bil hali kubila a iradi da mu aiki zamu ta wannan kuma ya ba da gori ya ba da gara ba sa iradi ne bayan magana kira a shafi biyar shi ne ke magana a kai sai wa bil hali kubila ma ita wuce da hali saboda haka wannan shi ne wa qasru wa la hadin bi qulfin sakan wa bi qiyamati dal ula wa bil hal ula cewa ashe babu yadda za a yi a musalli alkur'ani da wani abu sai da idan Allah ubangiji ne musu shi ya kullum nake gaya mana alkur'ani ne kadai babu yadda za ka fure shi a ma'ana yadda Allah ya faɗa haka za ka faɗa in ba ka faɗa ba ka daidai ba kamar kullum ina ba da labari ina ba da misali da waɗannan abubuwa guda biyu al-istifa'u da al-ijtiba'u amma inda aka ubangiji ya ce al-istifa'u al-istifa'u ba ta zali al-istifa'u shi ma ma'anarsa zali amma inda aka ya ce Allahu yasfafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas to ba ka saka ce Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas ba inda da al-istifa'u da al-istifa'u ne sai kuma shi yace Allahu yajtabi ilayhi man yasha yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yurid ba kai suka ce Allahu yastabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yurid ba duk da kuma da yastabi da yastabi din duk ɗaya ne amma idan yace Allahu yastabi min al-malaikati wa sama min an-nas haka za ka kai shi da istifa sai idan yace Allahu yastabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yurid haka za ka kai shi da istifa amma duk ba su ɗaya ne to wannan ita ba al-Qur'ani ba wani abu ne kamar shi wannan kamar ne amma in ka faɗi wani abu da alƙur'ani ko da shi irin wannan to ba dai ka faɗa ba in ka ji ba tsara maka ba kai ayi shi ya ita ne amma ni ba dai ka faɗa ba ka da kayan so shi alƙur'ani haka yake to dan haka babu yadda za a iya musanya wani abu da shi yace kuma na zauna a wajen ku shekaru da yawa ban taɓa sai ku rayu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yau da har sa su kuma suka amin wannan dalili ne Allah ya sa musu a mai dutse a bakin su da ya sa suka yi shi bayan da su suka manzo Allah ya taba yi wannan magana bai taba yi ba asali ma baya karatu baya rubutu ba taba yi masa da lissafi yana karantawa ba taba yi masa da alƙalami yana rubutawa kawai sai aka ji ya zo da alƙur'ani kafaka بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية وتعليم المثل yace ya ishe ga mu'jiza a samu ilimi tsantsabaran sakawai da yake cikin alƙur'ani amma ga mutum da baya rubutu baya karatu kuma a zamanin jahiliya haka ya ishe ga mu'jiza a kaddar ladabi cikakken sa a wajen wanda ya tashi a cikin maraici wanda kadai ya isa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi gaskiya ne fakat da su bi kuma wurin da kai a bala ta iyo yanzu ba ba kan ta ne guda da cewa lalle wannan abu ba a dai ne bane in ko kage ke ne kuma na ba ne so da irinsa gashi na
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو عودا الله آياته إنه لا يفلح المجرمون faman asabu mimman itara allahi kaliman aw kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu al-muslimun faman asma wa yawma bi zalinci mimman itara ala allahi kaliman daga wanda yake kariya aw kadhaba bi ayatihi ko ya kariyata ayoyin Allah innahu yadda sha'ani yake la yuflihu al-muslimun waɗannan masu masu idra masu yin ta'ari masu aikata laifi to ba ba sa rabauta wato gaban ka ce waɗanda da suka zama masu laifi to ba za su siya ba babu wanda ya kai zalunci mutumin da ya kai ƙarya da Allah shi ya ta sauran ƙarya ta fa hasu min da Allah ta kai ba au ƙara ƙuri ya ƙarya wala yuha ilayhi wa man qala sa unzi misla ma anzala Allah wanda ya kai ƙarya fiye da wannan wanda ya ke karya a Allah in ba yi ba Allah ya yi ba an ba ta kuke da ya wasu ayyuka a gare shi ba da kuma da shi a yi sa ayyuka a gare shi ba ba ba ba yi ba wa man qala sa'unzilu bi sababa Allah ko kuma ya yi ba sa ga ga abin da Allah ya sauka amma a ittira kariya an kai kariya to saboda wannan ta Allah waye wani zalunci min malika da ya kaɗe wanda ya kaɗa wanda ya man karaba da wanda ya kaɗa sai bi man tsara ala layi da wanda ya kikinci shayoyiyar ƙarya ya wanto gaskiya da alkazi duk ƙarya ne wani wanda ya fi zalunci da ya kwaso ƙarya ya zo da ga Allah auna zara da ayatihi ko ko ya kai da ayoyin Allah abinda abin da wani sai wani abu ba da bane waye wannan zalunci sayyidina Abdullahi bin Salam radiyallahu anhu ya rabu sai sallallahu alaihi wa sallam ana cin ya shigo ya gudawa da saka tarwa sai aka wasu sai don ita ni ma ina da cikin wannan da suka yi amma sai ni ce ni kam kafin da tafi bari dan leƙa mana idan shi yace ina gani da sai na ga wannan fuskar ba ta wata yace ina ganin fuskar sai ce ma hada ni wani ka ban wannan fuskar ba fuskar wata yace kai dai sai dai shi wani abu za a yi yace ba nan ne ji sha magana cewa a a a a abu ba da mu da ba ku da abinci wa su sala ku ba da sallama a kai a ya magana da cewa a zan ku janna ta bi salam in kun yi haka za ku da aljanna da sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake magana a kan wajen ku rika ba da sallama a kan ku rika ba da abinci wa sallu bi da yake da su ya bi sala da kai a lokacin mutane sa barci تدخل الجنة ليس أرض شأنها كلها وسلا ولا أهم شيء صعب aka ce in an ce Allah ina ake da kuma kita bai ya ake da kuma baya ya ake da ruwa su ce kalimatin kaga nan ka ya gani bin hankali sa ya yi hankali sa ko bai fara ƙayan mu saboda asbabu a baban ruwa sakana sai su gobe rabi kalimatu saboda ibnu gaskiya ba ya abu wannan bai bai bai kamata wannan a cikin visa to in ba haka yayi ba ba wani abu aka ce babu ne a cikin wanda kuke yau mutane aka ce ga hada su a shirin jami'a ba a barkun fasawa za su iya amma akwai wuraren da idan har ya zo irin wannan ne to suke su alƙura suka ce ba zai yiwu a kan haka sannan kuma suka ce kamar yadda aljazari mai baya a cikin annashan fisa yana nuna cewa idan har maganar ta zama za ta iya musanya wani magana a kan wani ko kuma ba yana yi ba ne a kan sirri kawai yana yi ne ya faɗa ba dai ba ya yi lahaninsa sai a ce an aiki kai da amma an karanta da ita shi bai wani san akwai ta toba wani ba a gyara masa wasu take daidai ne amma akwai waɗansu mutane kuma da suka ce a bai kamata ya zama ana yin haka ba a wajen abin da ya zama zai shagatar da mutane su kasa gane wuce ce ko wuce ce sai dai idan kamar darasi ne kama a irin haka amma ne magana mafi inganci dukkan kira'at baki daya mutawatirai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ake kira mana cewa ya ce wai ta mutum komai da wannan shi yasa ya sha kuma da ibi izam yana kan suratul furqan da ne da sai buhari sai na umar ya ji shera wannan karatun amma sai ji ta baki ɗaya ba irin da ake gaya masa shi ne sai ya jira shi wani wani a ce cikin moshi ne ya jira ya jira da saka sai cikin moshi ya hoji shi ne masa ba za a yi ana jaye da shi ce me yake ba wani sai ya shuru ba na ji wannan mutum yana karanta sautin fukan ba in yadda ni nake karanta ba kuma ni kai ka koya mu isma'il na zai yawa ni duk ba shi ya koya mu ba za a yi ce to sake shi ne tukuna yanzu ya sake shi sai karanta taka sai na kuma ya fara tsar tsar tsar sai da ya kai karshe ya ce haka za mu zai haka aka sauka da shi yanzu kai ban sha karanta za ka shi ba shi ma ya karanta farfar farfar sai ya kai karshe ya ce haka ba muzi haka aka saba da shi alhamis ibn hajar a karshen a karkashin wannan hadisin ya kawo ihtilafi tsakanin qurra a cikin suratul azab sun kai wajen saba'in da bakwai a cikin wannan wanda ka yi suratul furqan ka yi bambanci wani ya ce kaza a waje kaza wani ya ce kaza haka aka yi wannan to dukkansu daga maza ba su da su shi kuma abin da aka ce babbaru ma ta yi sarai da Qur'an ko da kala a ma ta yi sarai da Qur'an shi ne wani ne saboda haka idan mutum ya karanta kan ka ga dama yanzu ka a fasa a wannan din a ne sunan shi a fatiha a raka a farko ta ce bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi da alim rahmani rahim ta ce maliki yawmiddin idan ka zo ka alaji ka ce a rahman rahim maliki yawmiddin ya yi haka ya ki saboda ko a wani kawai sai ce hafsun al'asu ya ce maliki yawmiddin warshin annabi ya ce maliki yawmiddin shi kana magana ta tsarari wa maliki yawmiddin rawihi nasiru wa inda sirat wa sirata yukumbuna la shi ya haifu a tawar sarar zayar a shimma da dakhalahu washman li khallali dawwar عليهم إليهم حفظة ولديهم جميعا بدم الهاد وفقا وعنصرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي لنا إجابة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله آمين اللهم لا قوة إلا بالله آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك آمين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائبنا آمين ومتعنا بأسمائنا وأحصائنا وقوتنا ما أحيينا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا آمين وانصرنا على من عادانا آمين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين ولا مبلغ علمنا آمين ولا تسلط علينا ولا يرحمنا آمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته آمين ولا هما إلا فرجته آمين ولا دينا إلا قضيته آمين ولا مريدا إلا شفيته آمين ولا فقيرا إلا أغنيته آمين ولا ظالما إلا علمته آمين ولا عزك من هواتف الدنيا والآخرة آمين ولا تجد ولا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الملك الفاتح القاسم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين